الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبل والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق كثير الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ لنا بهذا المهضر وانت عكس بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد ينقى مصر يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله bayan godiya ga Allah subhanahu wataala bisa nimomi da ya mana da wanda zai mana da wanda ya wato da yanda yake mana da wanda zai mana muna miƙa yabo da gaisuwa da jinjina zuwa ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan taro namu ba don komai muka taro ba sai don shi kuma tunda aka fara shi yake ambato ba tare da wani jan zance sosai ba muna bangajiya ga mai wannan gari jaurin wannan gari namu mai albarka da kuma babban limamin mu na nan garin din da kuma ainihin sauran dattawa na nan garin sannan kuma muna bangajiya ga ainihin jauro na kasar zange wanda muke tare da shi a wannan wuri da kuma babban limami na wato yankin garin bunu sannan da kuma babanmu wanda muka taho da shi daga cikin garin kumo shugabanmu alhaji adamu baba audi shugaban fitar islam da kuma sarkin malamai na kasar zange malam omar da kuma mai mana tafsiri a garin kokowa malam jibril da wanda ya gama dazu-dazun nan kafin malam omar wanda ya gama bayani kafin shi da kuma babanmu zakir ibrahim da sauran gurguzun matasa masu yafi na wasu lillahi gaba daya assalamu alaikum warahmatullah a gurguje dama game da na faɗa wannan gari namu na lamba mu dai a babin maulidi kam mun karatunmu na maulidi mun sanya shi cikin jerin duk irin karatun da muke a cikin kuma kamar da nake taka wasu kasu saboda ne saboda gaskiyar magana Allah ya albarkaci garin da wani bawan Allah mai himma yanzu himmansa ne a nan muke gani don wallahi saboda himmansa da son mutanen Allah da harkan Allah ko me ake yi ana yi da shi to waɗanda yake tare da su ɗin ya tashi zai yi nashi su ma suka taho su taya shi kaga amfanin mutum ya san jama'a ɗin ran da duk ya neme su zai gansu amma in baka san jama'a ba musamman ma jama'an kirki jama'an Allah da manzon Allah to sai kaga abun ya zama unfortunate ya samu akasi so muna godiya ga Allah yana ɗaya daga cikin masu himma ba na so ina koda mutane kar kodawan ya dawo ya jawo kuma ja da baya don wani ya samu ana koda shi kawai shi kenan daga nan sai ya bari daga ranar kan shi kenan bukatansa ta biya dama koda wani yake nema to ba ma fata ya zama ciki muna fata kar yana sauraron masu yabo kar yana sauraron masu kushe an gane bayan sai na ali yace ba mai bashi mamaki kamar mai jiran yabon wanda ba Allah ba yace ba wawa a duniya kamar mai tsoron zargin wanda ba Allah ba ba ai wawa irin da bai sai yari saboda haka kawai in za ka yi ka yi don Allah billahi billahi billahi shikenan daga mun fara wannan littafi na Shehul Islam wa Sa'ad al-Anam Maulana Sheikh Ibrahim Yas cikin garin kuma muke fassara shi kuma yadda na faɗa insha Allah kuma akwai littafi ɗaya na jiran mu maulidin ku na matasa na makaranti shine sallu alaihi wa sallimu taslima ba ku samo timetable din ba chairman kai kokari ka nemo timetable din a zo kar a samu akasi kila kun ga in muka fara samun gayya na nesa nesa nan sai a hankali in ya zama rana ne kun da kuke maulidi ne sai a hankali abun sai gagar haduwa kuma wallahi na gaya muku akwai maulidai na nesa sosai shi yasa ma nake kashe wayata ina tsoro da yake na sani suna je za mu samu su rana ne shi yasa kamar tella kamar katsina kamar da sauransu da wurare irin su da sauransu wurare da muke halarta da haka dai ayi himma a karɓo ta da mutum mu fara shi ma mu samu mu sauke littafin mun fara daga farkon littafin in ba kuma ta ba bai tuka guda bakwai na na abbasu babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qabli hadirta fi dhilali wa fi mustawda'in aikin saqul wara ko muka ce bai tuka ne na sayyidina abbasu dan abdul muttalib muka zo muka karanta baituka guda biyu ya mustafa bin min qabli nashati adami ko a eh ya mustafa min qabli nashati adami adami muka ce muku su kuma baituka ne na lisanu di ko ibn wai a a lisanu di ina so in gane karatu eh ibn al-khatibi na baku tarihin sa ko sannan muka karanta baituka na Hassan bin Sabitin guda uku muka karanta baiti guda ɗaya na tahdibihi na abihin na qatul adma'u na ka abnu malik sahabban manzon Allah ne duka muka karanta inna rasul la sayfun yustaba'u bihi na ka abnu zuhair muka karanta wa abiyabu yustasal gamamu bi wajhi simaru yatama izmatu lil amali na rika fitar muku ne nace muku shi kuma nawa na Abu Talib babban sai na Rasulullahi muka zo muka karanta baituka guda biyu su kuma baituka kai wajen goma na Imam Busiri radiyallahu anhu muka gama muka zo muka karanta baiti guda biyu na Abul Hasan Shazali manzalati ma sa'aqat nace muku na Shazali ne da shi da Muhammadul Hadi alladhi alayhi jibril habab muka zo muka karanta wasu baituka ko kuma in ce wani baiti na karshe Muhammadun basharul lakal bashar bal wa kal yaquti bainal hajar nake muku shi kuma na abul mawahib shadali ne na karanta muku baituka na lisalatun min izzihim aqdamun fawqa jiba illam akun minhum fali bi hubbihim izun waja nake muku su kuma shaharun baituka ne suna a cikin littattafa na sufaye sannan na rufe muku da fa bijahi wa bi izzihim tajib lana ayyal haya واختم لنا بالخير يا من لا له الا رب سوى nace muku shi kuma shi Ibrahim ne ya cika ta da su muka zo muka karanta ya rabbana salli ala khairil anami man ala ala samawati ula bi idni rabbil alim ha zuwa karshen baitukan na tari'a kenan su kuma nace muku na sharifi ne jikan manzon Allah a tsatson sayyidina Ali alawi Muhammad ibn Badd ibn Sidina wa'annan duka shehu ya kawo baitukan nan ne gaba ɗaya don ya gwada wa duniya yabon annabi Muhammadu ba bakon abu bane tun sabansa mun karanta a baya malamin hadisi suka fitar da wayannan duka baitukan da muka karanta ba wai a bola muka tsinto su ba suna cikin littattafan hadisi akwai a cikin su wanda ya bi manzon Allah kafin ya zuhaye annabi ya bashi alkabbarsa jautarsa ta dawo bayan wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai sarakunan banu umayya sun nemi musamman ma shi muawiya radiyallahu anhu ya ne a sayar masa da wannan mayafin ainihin kabu yaki ya zuba mar kuɗi yaki ba irin kuɗin da bai nuna masa ba yaki sai da ya rasu tukunna shi kabu muawiya ya matsa wa ƴaƴan kabu suka sayar masa da mayafi mayafi guda ɗaya dinari dubu ashirin da biyar dinari ba karka ji abin da sauki ba dinari ɗaya ya kai dubu kusan arba'in a yanzu to ya haura dubu talatin da bakwai sau dubu ashirin da biyar dubu talatin da bakwai sau dubu ashirin da biyar shi ne aka sai mayafin ya dawo dukkan daular banu umayya in za su yi hudu ban juma har ma'awiya ya rasu har duk dangin da suka gaji kujerarsa da wannan mayafin suke yafawa aka gyara shi aka mara hikima da ado da kala kala kala ele ele aka zo ake hudu ba shi a juma har daular bari umayya ta kare albarkan yabon manzon Allah Hassan bin Sabit akwai baitukan samun karanta ko shi kuma shine wanda ya yi annabi har annabi ya dauki kuyanga ya bashi ya aiku da ita shine wanda annabi ke daura shi akan mimbarinsa ya hau annabi ya ce wa kani ya hau ya kyau annabi Muhammadu wata. Mun karanta ma har wadda Ka'abu ɗin da annabi ya bashi jauton har gyara annabi ya masa. A cikin sayar Bukhari yana cikin koda annabi Muhammadu sallallahu sai yake cewa inna rasula da sai kun yustaba'u bihi mu'annadun min suyufil hindi maslulu annabi ta ala la min suyufil lahi ya gyara masa. To muka karkare da su baituka ko kasida ta sayyidina Muhammadu ibn Badd ibn Sidina Sidina to daga nan inda za mu shiga yau har ƙarshen littafin kakkab rubutu ne na Shehul Islam wa Sa'ad Anam nasu shi kadai wannan ya kawo mana ne don turbuɗe hancin mai jin wato shakka shakka waƙan kan ko ba ta da asali a musulunci sai ya ɗauko da yana sahabbai wanda suka yi a gaban manzon Allah ya buɗe littafin da shi da manya-manyan malamai wanda karansu ya kai tseko shi Muhammad ibn Badubri Sinina Sinina tsere ana har ya kai ana ce masa Hassan Dariqati yanda Hassan dan Sabiti ya zama yana kare manzon Allah da addinin manzon Allah shi kuma haka yake kare Dariqa Badubri Sinina ne ya yi waƙoƙi daban-daban su kaɗai inda ‘ya'yanmu alhamdulillah za su haddace su ya ishe su yaƙi a ko'ina suka shiga in sun haddace suka san ma'anonin su yau za mu shiga na shehu alkasir turrada kasida ta hudu wa matsala'uha farkonta a halan bishari maulidi tana farawa da halan bishari maulidi kamar yadda muka rera ne kuka cikin mu kuma in muka duba wannan baituka da muka karanta yanzu kamar yadda yawanci mun zo na kan faɗi bahari na shi kasida duk da zamu karanta wannan a ka'idan malamin arula baharul razaji ne majzumi amma shi wannan kasida zamu karanta baharul rajazi majzu'i wadda rawiyin wannan rawiyinsa lami ne a ka'idan arul rawiyinsa lami ne saboda habibin al-mubajjalli rawiyi shine harafin ƙarshen baituka a ilimin aruli sannan mujiransa kuma kasra ne an gane mujira shine haraka ta ƙarshe rawiyi harafin ƙarshe mujiran kasida shine haraka watannin karshen shi kuma kasara ne har su kare kasara za ka yi kashi shi ya fara shi da haka ahalan bisharil maulidi zakarana bil mahtidi aslan ay aslil usul sajjidi habibina al mubajjal ahalan shi yace maraba lale yana welcoming bisharil maulidi yana mara balale da zuwan watan haifuwan annabi Muhammad. Ala mishari maulidi kenan. Zakkarana bil mahtidi ana wani su niskoki suna sa mahdaji har na wannan mahdaji aka sa. Kuskure ne. Kuskure ne mahtidi ne. An gane in naka mahdaji ne gyara da gaggawa. Eh? To kuskure ne mahtadi. mahkidi kisra ne wa wannan wata ta haifuwan sayyidina rasulullahi shehu yace zakarana tana tuna mana ko ta tuna mana bil mahtidi da asalin dukkan halittan Allah annabi Muhammadu al mahtidu ai al aslu kenan al aslu bari ba ba wai asali ne kadai ba shi aslil usuli sayyidi habibina mubajjali aslil usuli shi ne tushen dukkan wani asali ma duk wanda ake abin da ake cewa shi wai tushe ne na wani abu to annabi muhammadu shi ne tushen abu ko me abu karatun nan an gane shi ya shiga akwai abubuwa mu dauki adamu alaihi salam gaba da karatun zai shi ne asalin mutane ko shi ya fara aiko mutane to annabi muhammadu shi ne asalin adamu shi ne asalin adamu in ji waye in ji annabi Muhammad a ina a cikin littattafan musulunci ɗaya daga cikinsu musannad na imam abdulrazak da aka tambaye shi sahabinsa jabir ibn abdullahi Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullah bi abi anka wa ummi na ba da fansar babata da ubana ma'ana duk abin da zai same su ya same su kai ka zauna lafiya na ba da fansan uwata da ubana gare ka ya rasu nan bani shin ma huwa awwalu ma khalaqa Allah me farkon abin da Allah ya lita annabi yace awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyyika ya jabir farkon abin da Allah ya lita shine hasken annabinka annabi Muhammad wani nuri annabi yace daga hasken nawa ne kuma khalaqa Allah kullu shay'in daga hasken na Allah ya halicci dukkan komai na duniya sai annabi yayi ta bayani me da me din aka halitta kamar yadda shi Abdullahi Gwandu ya kawo wannan hadisin shi ma a cikin littafin ta'imul alam ya kawo shi har ma annabi yake cewa wannan hasken daga gare shi ne daga aka rarraba aka yi kaza aka yi kaza mun karanta dai ah, mun sauke faizul ahmad ranar ko a zawiya duk mun kawo wannan ai da aka yi aka karkasa aka kasa aka yi kaza aka kasa kudu aka yi kaza aka yi kaza komai aka halitta da hasken manzon Allah ya ishe ka ainihin annurin guda ɗaya yayi ya ta ɗiga ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu aka halicci rayukan annabawan Allah gaba ɗaya a cikin wannan hasken duka hadisi ne annabin ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka asalin usul shine asalin dukkanin asalai asajid shine kuma babban shugaba bal sayyidu sadati ne duk wani- wasu shugabanni to su kankan da kai shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi asajid habibina shau yace masoyin mu almubajjali abin girmamawa almubajjali abin girmamawa sama da ƙasa mutum da aljan wanda abin da kake gani da wanda ma baka gani duk suna girmama annabi Muhammad shine almubajjali abin girmamawa قد كان خير مرسل قبل الوجود الأول ولم يكن من جندل لأسنن المؤثر قد حقيقة كان النبي محمد يا كسنت خير مرسل شيء ما في فتن دكا منزني قبل الوجود الأول تم تم كافون سامون فرقو wacce ce samuwar farko ɗan uwa wacce ce samuwar farko ba samuwar farko Huh? samuwar farko annabi ya zama shine mafificin dukkan manzanni tun kamun sa- samuwar farko kaza an yi halitta a istidar alamu zarrigo kamar kwayoyin gero haka aka halicce mu Allah ya umarce mu mu haɗi juna kaza kuma a ka'ida wanda kake kusa da shi za ka haɗi ba za ka yi ka tsalle kana kamo na bayan ka can ba shi yasa annabawa suka yi ta aifuwan annabawa saboda su suke kusa da su su suka yi ta haɗiyewa waliyai ma suka yi ta aifuwan waliyai muminai suka yi ta aifuwan muminai sai an yi rashin sa'a to o modi modi in falji o o nangoy kekere gongere o modi to dole sai o dana kekere Allahu akbar Eh, kekere ɗum ɗum bo to modi modi ɗi kekere ɓe e ɗum falji nangoy julgel moɗi to haɗum ma heddana julɗo ko o maye go sai o juli tun wancan lokacin duk labari ne anna- annabi ya bamu sallallahu alaihi wasallam to tu- kafin a yi wannan kwayoyin a halice mu alamu zarri wanda duk malami ya sani akwai alamu zarri wanda labarin sa yana zuwa nan gaba to tun kafin a yi wannan halittar alamu zarri har da kowa da kowa a lokacin rana ɗaya ka halice mu har da babanka tare ka halice ku Allah ne kawai kaddara da ya haɗiye ka kawai ya zama ya jina shi ya sa ran lahira za ku tashi shekaru ku ɗaya da shi Mm, ba mai furfura a ranar eh ka san saboda tsoro ne kawai jinjiri zai furfura aka ce mai ya ji alwildan shi ba amma an gama komi a yanzu za ta fi aljanna ai kowa she- shekarun da annabi isa alaihi salam yayi Allah ya dauke shi zuwa sama in ji annabi muhammadu su ne duk dan aljanna za a bashi shekarun da annabi isa yayi a duniya aka dauke shi su ne shekara talatin da uku duk dan aljanna zai ta- za a kera shi ne kiran dan shekara talatin da uku ka san ko jinjirin jaki bai kai shi jin kaji ba dan shekara talatin da uku sannan tsawonsa annabi muhammadu ya ce daidai da tsawon annabi adam sabi irin na hannu haka sabi saba'in duk dan aljanna yan mata ba su ma ba wasu baya ba yan shekara sha tara za a yi za a kera mana su sun ma an shara hunna in sha'an in ji qur'ani a yi musu kira ta daban ba irin wannan ba na da gari danyi kawai shikenan sai a kwana ka ɗan shekara ka zo ka ganta wanke hannu ka taɓa kana tafiya bayan shekaru ka ɗan ka ka ganta kamar tsohuwar roka ta buga eh mana ka ba irin su bane aljanna waje Allahunna abuka uruba na saraban yadda ka san batir na totila duk duniya batirin totila ko wanda ya ji wani to haka matan aljanna suke ba an zura shoka burin da kawai guddida don guddida ne kyal in ji Allah uruban a taraban haka za a yi mana su wa kawa'i ba a taraban baran fassara ba ruwan barci da eh wala wa kawa'i ba a taraban ka je ka nemi fassara me wa kawa'i ba a taraban Hmm. a to wai wadda yau min kefti wai ayan qur'ani ne na tafsiri muke yi, dole mu fede ta daga biri har wuya wurin ka bayan da kai a wayin nan ai sai hakira to ya kasance manzo mafi bikin dukkan manzanni kabla wujudin awwali tun kafin wancan samuwa na farko saboda Allah yana faɗi a hadisil qudsi da muka karanta kwanan baya a wurin maulidodi hadisi yana a cikin babban littafin nan asharaful amjad Allah ya ce kuntu kanzan makhiyyan lan u'raf na zama babbar ajiya boyayya wadda ba a san ta ba babu wanda ya isa ya san farkon Allah ko akwai bai da shi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un Allah kai ne na farko amma farkonka ba ta da farko wa anta al-akhir kai ne na karshe wa laysa ba'daka shay'un haka karshe da yana da karshe babu kullu shay'in halikun illa wajhu kullu shay'in eh, kullu kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to a take dai tun wancan halitta na farko Allah ya yi annabi Muhammad kamar yadda Allah ya ce na zama taska babbar ajiya lan urab ba ba- ban yi wanda zai sanni ba ma balle a sanni ba a sanni ba yayi iya zamanin da ya ga dama ba mu san yaushe ya fara ba balle a lissafa ba eh, halit agogo time ya fara ne a lokacin da Allah ya halicci alkursi a ji wannan da kyau ka rike karatun nan lokacin da Allah ya halicci kursinsa daga lokacin aka fara time kafin nan ba time yanzu an jima ɗazu babu a lokacin kafin a yi kursi daga ran da Allah ya halicci kursi aka fara time agogo ya fama ya fara rigid to kafin nan eh, ka isa ka ce shekarunsa kaza a billahi Allah ba shi da shekaru ai shi ne zamani ma shi yasa yace ku daina zagin zamani ni ne zamani zamani ya lalace a ka lalace ne ko kuma mutanen zamani suka lalace amma banda zamani Allah ya ce la ta zub la ta subu dahara ko da wasa kar ku zagi zamani ni ne zamani inji Allah to tun ba a yi halittar farfa ya ce ba a haɓa mutu an tsora ba Allah tun yana shi Allah shi kadai ba abokin tarayya ba komai yace fa ahabbtu an urafa sai na so a sanni fa khalaqatul khalqa sai na halicci halitta fa taqarrabtu ilayhi sai na matso halittar nan matso da ita ni fa bi arfuni yace da ita aka sanni ko da yake a zahiri fa bi arfuni da ni suka sanni ne shine fasara amma malamin asrar da suka dubi fabi kamar yadda na gaya muku ranar fa nawa muka ce tamanin ne bi nawa biyu ya eh, yana ɗauke da goma ya zama nawa casa'in da biyu to sai aka ga muhammadu ma casa'in da biyu ne a shefa bi muhammadin ne Sallallahu alaihi sallallahu min jaye arba'in ne hasa dai na dauke da nawa ranar na gaya muku takwas minja yana dauke da nawa arba'in dal na dauke da hudu in ka hada nawa casa'in da biyu fa bi muhammadin arafuni ke wannan halittan da ya halitta din da ita aka san shi ita ce annabi muhammad Sallallahu da nasin hadisi shi yace shi aka fara halitta kuma wallahi tallahi ibnu kathir ya kawo a littafinsa yace annabi ne da bakinsa yace ni ne farkon halitta annabawan Allah ma kaka ni aka fara halitta kaza su ne kuma first class ko a halitta kuntu awwalu nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi shi ne halitta farko farkon suratu lazabi annabi ya kawo eh, eh, ibnu kathir ya kawo wannan hadisin daga ya zama mafificin manzanni kabla wujudin awwali tun kafin samuwan farko din nan ولم يكن من جندل لأصلنا المؤصل ولم يكن من جندل bai zama a kwaɗe a turɓayance ba cikin yunɓu waye walan ya kun min jandali bai zama kwaɗaɗɗiyar ƙasa ba yunɓu shi waye li aslina wannan asalin mu adamu din nan tun bai zama walam ya kun min jandali tun bai zama kwaɗaɗɗiyar ƙasa nan ba labarin da ake bayarwa li aslina shi wannan asalin namun dai annabi adam al mu'assali wanda shi aka shi ne tubalin da aka gine mu da shi shi ya rika aifi duk duniya to tun bai kasance ba labarin da ake bayar wannan ya faru annabi yake shugaban manzanni in ji wa in ji shi in ji shi hadisi sahihi yake cewa abu hurairah yake cewa ya rasulullahi mata kunta nabiyyan wai shin yaushe ne ka zama annabi ne kam yace kuntu nabiyan arifan bi nubuwati wa inna adama la mundajalun fi tinatihi wala yakun min jandali kenan yace kuntu nabiyan ai abu huraira na kasance annabin Allah arifan bi nubuwati kuma na san ni annabi ne ba wai labari aka bani ba lokacin da nake baka labarin na san ni din annabi ne wa inna adama ka sani adamu la mundajalun yana kwaɗe fiɗi na a cikin taro ba fura ba a ƙera shi kazan da aka kawo taɓon bai zama adamu ba bai zama adam ba kawai da aka zo mala'iku aka ce ku je ku ɗauko ƙasa kala kala Allah ce ku nemo min ƙasa kala kala zan halici halifa mala'ika kamar yadda malamin tafsiri suka kawo da ya zo da ɗauki ƙasa ta don Allah don Allah kada ka kawo don Allah don Allah mala'ika sai ya tsori da an hana shi da an hana shi da Allah Allah ce wata kullal ladzi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah nan ba da kuke roƙon junan ku don shi wani da Allah kai wani da Allah bana gaba gare wani da Allah bani kaza wani da Allah Allah ya ce wata gulla ladhi tasa'al nabi ku ji tsoron Allah nan da kuke roƙon junan ku don shi sai su bai kaza kawai in sun je Allah ya ce ku je ta ku dauko kasa na iri kaza in sun je da duk kasan da za su taba don Allah don Allah sai su ji tsoron saboda tsoron Allah sai su gagara dauka yace to ku je ku dauko ruwa da sun taba ruwa ce don Allah sai su bar shi Allah ce ka to yanzu kam a zarayi zo dauko mai ruwa da ƙasa kala kala an ce da ya zo zai ɗauki ruwa ko ƙasa ko tako da ya zo zai ɗauka yace don Allah don Allah ce Allah ne ya aiko ni wuf sai ɗauke kawai na ka zan jiko shi da aiki ne kawai wuf sai ɗauke kawai komi zai tawa don Allah a shi aiko ne wuf sai ɗauko shi kenan ya tattaro kawai kala kalan ƙasa ja baka in ma akwai yalo da duk ya tattara ka kawo shi ya zan iya waɗannan ɓale en sitik waɗannan waɗe en coy waɗannan dane en tar waɗannan bo olɗe ko akwai su inyamurai kenan yalo ba ka jana ce musu kala kala nau'in nau'o'an ƙasa duka Allah ya yi mu kawai haka ni na ni ko da ko en gursura hayi kawai to da aka zo aka halicci da aka zo aka kawo ƙasa da aka kwaba ta san da ta yi shekara ɗari da ashirin kafin a fura mata shekara ɗari da ashirin duk ana jira to yana kwaɗe a taɓon nan annabi ya ce ni annabin Allah ne kuma na san ni annabin Allah ne shine walam yakun min jandali bai zama kwaɗaɗɗiyar ƙasa ba tun bai zama ba ba wai yana ruɗu ba tun bai zama ba ya asali shi asalin namu adam wanda ya aike mu mu almu'assali wanda shi ne tubalin da aka kafa aka aka yi ta haihuwar mu ya zama baban kowa din lam yadir khairul khalqi fi fi khalqihi wal khulqi siwa ilahi al-haqq min malakin aw mursal shi yace lam yadir khairul khalqi babu wanda ya san mafi fitin halittar nan annabi Muhammad fi khalqihi a cikin sha'anin halittarsa ka ce ka san yadda haƙiƙanin halittar annabi take ba a yi ka ba wal khuluqi halayyan manzon Allah halin girma na manzon Allah babu wanda ya isa a mutane ce ya gama sanin su siwal ilahi haqqi sai dai Allah Allah nan alhaqqu shi kadai ya san waye annabi Muhammadu khalqan wa khuluqan shi kadai ne ya san wannan lam yadir khairul khalqi من من خلقه والخلق سوى الإله الحق كده الله ubangijin gaskiyar nan shi kadai ya san halittar annabi da halayyar annabi Muhammad kowa sai dai ya sifanta kawai ka zauna ka yi ta faɗi eh ka faɗa ka gama a ce ai ka bar kaza ko ma me ne indiyan annabi ne wallahi eh ka faɗa kogi ne marar gaba manzo Allah a yi rubutu a yi hera da baki ai komai haka za ku kufa shi ba ku gama ba sallallahu alaihi wasallam shi wai ilahi haqqi sai dai Allah na gaskiyar nan alhaqu shi kadai ya san shi lam yadri khairul khalqi din min malakin ko mala'ika ne duk isan mala'ikancinsa bai san waye annabi Muhammad ba sallallahu alaihi au mursalin ko min manzancin manzo don risalarsa bai sai shi ya san annabi Muhammad ba hakikanin sani sai dai ya dan san abin da ya sani an san wannan ne min malakin au mursalin an san lam yadri ne min min din nan wato kiyasi ne kiyasi ne akwai shi a Qur'ani ba in kaga irin sa kiyasi ne misali ma ja'ana min nadirin min nadirin din nan a'a ai fa'ili ne ai malam kuma sai ya zo da yadda ka ji shin nan masu na'u sun san ka'idar me fa'ili ai ko marfu'i kada ce ma ja'ana min me bashirin wala nadir ha to ya ta yi zama haka kuma to a'a ai min din kiyasi ne shi yasa ai ma ja'ana bashirun wala nadirun ne sai aka sai dawo min aka sa min na kiyasi wannan ma haka ne lam yadri khairul khalqi malakun aw mursal fa'ilai ne an gane bayanin ya tsaro shi ke fashanuhu shanun ajib wa ramzuhu ramzul habib ramzul habib lil habib fil urfi ghairu mushkil fashanuhu lamarin annabi muhammad shanun ajib lamari ne mai ban mamaki sha'anin annabi sha'ani ne mai ban mamaki duk duniya ba wanda ya isa ce baya ya mamakin lamarin manzon Allah mutumin da yake tafiya ba a taba ganin takun kafarsa ba a ƙasa da Allah ba mamaki a cikin wannan ya taka dutse kuma ka ga shatin kafarsa ba mamaki a wannan mu ai mun saba ganin da yake annabi Musa mu'jizansa dutse zai buga ya kawo ruwa ai muna ganin wannan kan sauran ana zuwa ana tonon rijiya ya iso dutse da an fasa shi ga ruwa nan ga ba abun mamaki bane sosai annabi muhammadu ya tsunsa yayi haka sai kawai ga bohol bohol wane famfo ma sallallahu alaihi wasallam ha ruwan da mutum dubu da ɗari biyar suka sha suka yi wanka suka yi alwala har har suka bar shi ai ba bohol ba wane famfo kan ya tsufa malam dukkan su suka dawo bohol kawai aka yi tattara na fara kawo irin wayannan kuma a'a wa ta'dadu ayil mustafa laysa nafi'an wa laysa ushira al-ushri ma fi sahihi in shi ibrahim ka zauna za ka kirga mu'jizan annabi muhammadu kace bai da amfani ba kirgawan ba a kai ta faɗi kawai ka faɗi ya karfin ka tamfa acca amma ka ce za ka kirga kamar yadda dr mustafa murad yayi ya kawo guda dubu a littafin sa ko al-mu'jizatul ula kaza mu'jizatul thaniya kaza har na dubu haka ya kawo littafi daya ga Yusuf da Buhari Allah kara masa yadda ya yi babban mujalladi ina da shi dukka daga farko A to Z din sa mu'jizojin manzon Allah ne katon mujalladi janga har tamba kan jadi dai ma da ke jima duro so saboda haka a takaice shehu ya ce kirgawa ka ce za ka kirga din nan kana bata kanka lokaci kawai fa sha'anuhu lamarin manzo Allah sha'anun ajib sha'ani ne mai ban mamaki wa ramzuhu nunin manzon Allah ramzul habib nuni ne masoyi to wannan magana sai a kiro tsakanin Allah da annabi Muhammad in halitta tana gefe a sai nuni kawai in aka yi nunin ranzul habibi lil habib ne nuni ne na masoyi tsakaninsa da masoyinsa wala ku fahimta ta ina ɗin ko a Qur'ani ne kuwa wallahi sai dai ka karanta ka wuce ba kai saka gane me Allah yake nufi ba in dai tsakaninsa da annabi Muhammad wa ranzuhu ranzul habib nuni in ka Allah ya yi nuni in dai annabi yake nunawa to ramzul habib nuni ne na tsakanin masoyi da masoyi ramzul habibi lil habib nuni ne ramzi ne na masoyi ga masoyinsa sai ka ga dukkan annabawa in Allah zai magana a kansu daban ne da in annabi Muhammadu ne haka ne kuma haka bai mu koma karatunmu na baya can da muke a zawiya ka taba jin Allah ya kira Allah ya biya da annabi Muhammadu ya ce sun ce a Qur'ani in akwai wanda ya sani ya kawo mana amma in Allah ya ce Allah ya ce ko ya yi sai ya ce wani daban ya yi sai ka sai ka ji ya ce sun yi karamin misali Allah da ya haɗa kansa da waɗanda suka fi kowa tsarki ma'ana a cikin halittu banda annabawa da manzanni su ne mala'ikunsa yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun ko da yace inna Allaha wa mala'ikatahu sai yace me dala ne yace yusalluna ala nabi Allah da mala'iku suna yin salati yace bai ce yana yi ba amma duk inda Allah ya ce Muhammadu da Allah da annabi wallahi zai ce yayi ko ya ce يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا إذا من أنا إذا من دعاكم الله يكفيك سوراري كراتو يا أيها الذين آمنوا يا قوم مني استجيبوا لله وأمس إرم الله وللرسول ده إرم النبي محمد إذا دعاكم إن يكراكم ba in suka kira ku su biyu ba ka gane magana idza da'akum ba idza da'awakum ai su biyu aka ce Allah da Annabi sai aka ce idza da'a ba idza da'awa ba ba kawo tasniya ba mai nuna su biyu ne Allah ce Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu oh ba huma ba Allahu wa rasuluhu ba aka ce da Allah da manzonsa annabi Muhammadu Qur'ani ne fa ba wai wani littafi na kawo in gigita hankalin mutane ba Qur'ani ne zalikal kitabu la raiba fihi da Allah da annabi Muhammadu a haqqu ayyubu su suka fi tantanta ka yadda da shi to ko ba haka karatun yake ba ko kuma aka ce Allah ya ce a Qur'ani har yanzu wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum a'a wa idza du'u ila Allah in an kira su zuwa ga Allah eh wa be wa rasulihi wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum don yayi hukunci a tsakaninsu ba liyahkuma don su yi hukunci tsakanin su biyu ba Allah ta liyahkuma ko Allah ne kuma ke magana don yayi hukunci a tsakaninsu ya sake cewa wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi aka ce wa ma naqamu ba illa an aghnahumullahu na daya wa rasuluhu na biyu aka ce min fadlihi daga falalarsa duk qur'ani duk inda kaga Allah kaga annabi Muhammad sai kaga annarka abun ya dawo ya ba abun da zaka gane ana karanta ka wuce kawai ko ko mutum da masoyinsa suke magana in suna so ko za ku mutu ba ka gane me suke yi za su iya canja yare ma wanda ba za ka gane me suke yi ko sai ya faɗi wani abu hausa ne ya faɗa ya biyu ya karanta ma ne yake nufi ya faɗi wani kalma sai ka kamar ka gane ko ba ka gane ba haka Allah da annabi suke to wannan fil urfi din nan hal ne na ramzul habibi tsakanin ramzi na Allah da annabi Muhammadu ai a al'adance abu ne wadda ba shi da wani iskali fil urfi ghairu mushkil ba wani abu ne mai iskali ba al'ada ba a custom mutum masoyi da masoyi su yi su fahimci su yi magana su fahimci juna kai kuma a jodi an gane wanda ba ta ko be ko be bolota wannan sananne ne ba wani abu iskali ba a al'ada an sani tsakanin kowa balle Allah da annabi Muhammad ya lal imam al-mu'tala mata ajaba bi bala laula hujama mushkila li uzmi ma qad yajal mun karanta abu eh, ta'ajjub guda biyu ku rike su da kyau shine amfanin karatun shi yasa nake masu littafin duk su bude suna kallo muna shauki muna begen manzon Allah tare muna jin daɗi sannan ana ɗaukan karatu muhimmi a cikin littafin ta'ajjub guda biyu muka wuce a baya akrim bi khairil eh, bi khairil mur- a- akrim bi arbi eh, eh, bi arbil harami akrim akrim da muka wuce nan dukansu ma'anarsu mamakin girman kasar da aka aji manzon Allah maka misali akrim bi arbil harami ko kaga ba za ka ce ka girmama ba a'a ba haka ke fassara shi ba a lura da irin wa'innan kar ka zo fassara ka yi fassaran bakin hanya akrim din nan ta'ajjub ne mamakin girma irin na garin da aka aiki manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
sai muka zo akwai wani ta'ajjub fi'il ta'ajjub da muka wuce shi ma shi ma ku lura da irinsa amma fa akwai wanda ba shi ba misali ma a'ala ma a'alahu ma ahlahu mun ka karanta ko da a Faizul Ahmad ma a'alahu mamakin irin ɗaukaka na annabi Muhammadu Sallallahu alaihi ma ahlahu mamaki na irin daɗi da yabon manzon Allah ke da shi kaga ma ahlahu aka ce ma ahlahu kar ka zo ka ce ma tunda ka karanta korewa ake ma ka ce baka a lura da su to ga wani ma in ka ganshi shi ma irin sa ya lal imamu al-murtala ya mamakin wannan babban shugaba annabi Muhammadu al-murtala wanda yake abin ɗaukakawan daraja an lura shi ma fi'il ta'ajjub ne ya lal imamu mamakin wannan shugaba na duniya da lahira da bayan nan Muhammad al-mu'tala abun girmamawa wurin Allah da halittar Allah mata ajaba bi bala mamakin girman nasa wato lokacin da ya amsa da bale din nan tun wancan tarihin da na bamu da Allah ya halicce mu a alamu zarri ya gama halittar mu sai ya ce ya ce musu alastu bi rabbikum dukkan halittar duk gaba ɗaya ya kafa ya kasu ma kawai duk aka su ne aka shi babu wanda ya iya yin magana sai manzon Allah wasallam.
ya ce bala an tarabbuna kawai sai an eh, sai ma- eh, manzanni suka farfado kawai da suka ji muryar manzon Allah kuma suka ce bale an tarabbuna annabawa su ma suka farfado da jin muryar man- manzanni suka ce bale an tarabbuna siddiqai suka farfado gaba ɗaya suka amsa bale an tarabbuna shuhada'u suka farfado bale an tarabbuna salihai suka farfado bale an tarabbuna muminai suka hawa hawa kenan suka farfado suka ce an bale an tarabbuna musulmai suka farfado su ma su- gaba ɗaya baki ɗaya suka ce bale an tarabbuna kafirai sun yi nisa ba can da mushrikai ba su gane da aka fada ba su ma suka rude suka ce bolo bolo bolo bolo bolo in ji manzon Allah. Ba su- sun yi nisa da mutane ba sa gane da ake faɗi Allah.
to shine nan shehu ya waƙi abu ya ce ya lal imamul mu'tala mamakin girman wannan babban shugaba na duniya da lahira al mu'tala abin ɗaukakawa mata ajaba bi bara abin ɗaukakawa daraja lokacin da ya amsa da bale da Allah ya tambaya alastu bi rabbikum yana nan cikin qur'ani ba mun karanta qur'ani ba littafin fiqh na na waka yake cewa آه، لأنهم يوم ألفت رب ربكم قالوا بلي قال هلوم أحدكم ها وك- وكان منهم كافر ومؤمن كما قضى وشاءه المهيمن كون ثم قضى المدة بمثل الله بخير الخلق عظيم الجاني محمد الجماعة فيه ما افترق صلى عليه الله ما لها القلق ثم أتى لنفسه جبريل فأكمل الدين له جليل كون نعم كم يدور دينه ده أما لو كم واسي كونتي sai a kilo so a takaice shine labarin wannan kenan aka ya waƙe a can li'annahum domin su mutanen duniya yau ma akwai wata rana da za ta zo musu ita ce yinin nan mafi girma yawmun azimun din nan alastu rabbikum alastu rabbikum shin ban zama ubangijinku ba Allah zai tambaye su ban zama ubangijinku ba kalu bale sai su amsa da cewa bale kuma ayar qur'ani ce tana cikin qur'ani ma yakun wata wa Allah ya bada labarin da a cikin alqur'ani za su amsa da bale ko gaba daya to amma shugaban amsawan shine wa annabi Muhammad laulahu da ba don annabi Muhammadu ba ya amsa dama mushkila ha da matsala ta da wama har abada bara ya amsawa ba da yan boni yan ɗan ɗalfi amma da ya fara amsawa sai na na kusa da shi suka ji suka amsa na kusa da shi har bolo bolo hannu ma jaɗi laulahu da ba don manzala ba dama mushkila wannan iskali da ya dawoma saboda me zai dawama li'azmi ma qariyan jali saboda girman abin da ya bayyana suka gani din nan na jalalar Allah Allah yana cewa alastu bi rabbikum duk sai aka kare kawai saboda girman abin da ya bayyana suka gani na jalalar Allah su halitta din gaba ɗayanta to a rike yan jali din nan dama na ce za ana kiran lugogi ko yan jali in ka so ka ce ya tabi'u in ka so ka ce yubajjilu in ka so ka ce yankashi duk ɗaya ne guda hudun nan amma shi saboda kafiyar waƙan rawiyin yana karewa rawiyinsa shine ne lami mujiransa kuma muka ce me kasara to shi yasa dole ya faɗi bai aiki da wancan ba لولا الهبيب المرتبى ما نيل ماذا يرتبى ودينه الذي ارتبى إلهه في الأذن لولا الهبيب المرتبى دا با دون مسوين الله نبا النبي محمد المرتبى يرددن الله نبا ما نيل ماذا يرتبى والله دا با أسامو أبندا za a yi Allah zai yarda da bayinsa ba da ba da amsansa ba laifin nan inda ba don manzo Allah ba masoyin Allah nan yardaddin Allah nan da ba a samu abinda za a samu yardan Allah da shi ba don da aka amsa to yardan Allah ta tabbata ke da da ya amsa da bare ilahuhu sai wadinuhu allazi taba haka nan da ba don manzon Allah ba da ba a samu addinin Allah ba ma gaba ɗaya da yaddan mana da shi nan wanda ya ba mu labari a cikin alkur'ani اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا نعدم مكو الدين المسلم شين الدين شين ودينه الذي ارتضى da addinin sannan da ya yarda mana shine addinin musulunci in ba annabi Muhammadu ba ba da ba mu same shi ba da ba mu san shi ba ko akwai mai shakka wallahi da ba don so annabi ba da mu samu addini ba Allah ya kara masa wasila ilahu fil azali Allah Ubangijinsa ba don annabi ba tun azal da bai mana wannan ba da bai sanar da mu addini ba da kuma bai ba mu dama mu amsa wannan tambaya da yi ba da ba don amsa wanda annabi Muhammadu ba ahlan bihi id humila ahlan bihi id nazala mufakhaman mubajjala qad fata kull ar-rusul ahlan bihi mara balale da zuwan annabi Muhammadu id humila maraban da muke yin daidai lokacin da sayyidatuna ummul ummul rasuli sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna amina ta dauki cikin manzon Allah muna marmara ba da shigowa wannan ciki mai daraja ahalan bihi iz umila kenan muna maraba lalle da zuwan manzon Allah da saukansa a cikin ciki mai daraja cikin babarsa wanda bai taba umsan jinjiri irin manzon Allah ba ko ka taba jinjirin da umso wani jariri irin wannan ciki wannan cikin ne zaka ce wai yana wani wuri a lahira ba ba a aljanna ba don rashin rabo haka zaka ji wasu suna cewa wai yayan annabi uzu billahi suna wani gida wai ba aljanna ba Allah ya isa ta ta umso wadda duk duniya ba a taba halittar macen da ta umso shi ba a fito da shi duniya a kira shi rahmatan lil alamin amma banda banda mamansa rahmatan lil alamin ba ma sai a cire ba wanda ta haife shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya rahmu da irin wannan fahimta alam bihi maraba da zuwan manzon Allah in nazala lokacin da aka haife shi ya sauko duniya ya taɓa ta to maraba da zai ta sauko wannan sa a halar bihi in nazala lokacin da ya sauko mufakhaman yana mai abin girmamawa tun daga lokacin saukowar nasa mubajjalan shi ma duk muda- mutaradisi ne mubajjalan ma abin kambamawa abin girmamawa kenan qad faqa kullar rusuli haqiqa annabi muhammadu faqa ya birbishi dukkanin manzanni dukkan manzanni ya birbishe su to a rike faqa da ala da eh, da faqa da ala da za ka iya cewa ta fawwaka a larabci a rika wanda layi faka ala ta fawwaka in mun zo irin wayannan masu jujjuyawa ana gayawa yan uwa ɗalibai su rike ala bihi id ursila wa id sara wa nazala wa nala zikran munzala wa laysa bil mubaddal alan mara balale da zuwan annabi muhammad bihi kenan id ursila maraban muna yin da ne da zuwan annabi in ursila daidai lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi bayan ya cika shekara nawa kenan arba'in ko ina da tambaya shekara nawa aka aiko manzon Allah aka jibril ya fara zuwa masa yana ɗan shekara nawa to shehu ya ce maraba da wannan lokacin a halar bihi in ursila maraba da ne da zuwan manzon Allah daidai lokacin da aka aike shi din nan wa in sara muna marabala ne da zuwan annabi Muhammadu Isra a lokacin da Allah ya yi Isra'i da shi. Yaushe ne aka yi Isra'i da shi uwa? Eh? Waye ya yi Isra'i da shi Allah? Ya aiko waye zuwa wurinsa? Jibrilu. A yaushe? Hmm? To a sami. ba daidai ba ne kana zuwa wurin maulidi shekara wajen goma sha a watan bai ga shi aka yi isra'i da shi ga fara kamin kane yayi aka yi isra'i da shi kamar yadda Allah ya bada labari subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir duk labarin isra'i yana karkashin ayan nan aka dauke shi yana bacci a ɗakin muhani'u aka kawo baraka dabbar da ba kamanta an turo mala'ikan da ba kamansa aka zo wurin annabin da ba kamansa a garin da ba kamansa ya hau wannan dabbar da ba kamanta duk inda ta kalla in ji manzon Allah iya limitation na ido ta inda yake hange nan kafar da yake sauka ta taka aka je abin nan eh, baitul maqdis ya je kafin a iso ya wuce Bethlehem inda annabi aka aiki annabi Isa ya tsaya ya yi sallah raka a biyu wurin ma ana fidda hujjar maulidi ba hujjar maulidi muke kawo ba wannan hadisin in an fara fede shi sai ka ji hujjar maulidi ta fito lafiya rau ashe akwai muhimmanci inda aka yi wani ta lokacin haihuwarsa da inda aka haife shi har annabi ya tsaya girmama wurin inda aka haife annabi Isa har ya raka a biyu aka wuce kabarin annabi Musa annabi ya ce ya wuce shi yana sallah a kabari aka je aka taro mar dukkan annabin Allah da ya taba mutuwa da ma wanda bai taba mutuwa ba irin annabi Isa irin annabi Ilyasu da aka dawo da su da wanda suka mutu yace aka jera su za a yi sallah ina jira in ji ko a ce min babana Adamu ne zai ja sallar ko kakana Ibrahim ne zai ja sallar sai aka ce a'a ni zan wuce in ja mu sallah Muhammadu Rasulullah shi ya wuce ta sallah. Aka ce annabi Ibrahim ya tsaya fetin bayan manzon Allah. Shi ya yi ikama. Aka yi sallah da aka gama Allah ya ya sa Jibril ya bashi umarni ya gaisa da su hannu da hannu. Mutum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk ya gaisa da su. Aka gama ya- duk wanda ya shakin da shi ya hannu da shi sai tambaya waye wannan. A ce mar wannan dan uwan kawa ne kenan. Waye wannan wannan dan uwan kawa ne kenan. Waye wannan wannan dan uwan kawa ne kenan. ya ce dukkansu dan uwanka dan uwanka aka gaya mini in ba mutum biyu ba su kadai ne ba a ce min dan uwanka wani ba da aka zo ni annabi adamu aka ce min wannan babanka adamu kenan da aka zo ibrahim aka ce wannan babanka ibrahim kenan ya ce to ya ya jibrilu wannan fa mai rabi katon gemun nan babban gemu rabi fari rabi baki nan waye ne sai ce annabi harun kenan wanda ya samu wato farin jini cikin jama'arsa takaice aka gama har ma Allah ya ce wasal manasana min qablika min illa aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun tambaye su su ga sunan manzanin da muka aiko kafin kai na taba cewa bai bauta wani in ba ni ba kafirai makka da suke cewa wai ai suna bauta dodo kuma suna cewa sunan ibrahim din tambaye su ibrahim din da sauran na taba cewa bauta wani ba ni ba annabi ya ce Allah ya ce in tambaya don isansa amma ba wai bai sani bane ya sani ba haka bane amma yake yin tambaya saboda bin umarnin Allah na tambaya suka ce ba haka bane daga nan Allah ya ɗauki mala'iku guda eh, annaba guda takwas ya kai su sama ya ajiye wa manzon Allah saboda su ɗaya bai mar hasu kewa aka ajiye Adamu a sama ta ɗaya annabi Yahaya da annabi eh, Isa a sama ta biyu annabi Yusuf sama ta uku annabi Harun eh, annabi Idrisa sama ta hudu annabi Harun sama ta biyar annabi eh, annabi eh, eh, Musa sama ta shida annabi Ibrahim sama ta bakwai annabawa ta fasike wannan ka rike shi a jere na yadda aka jera haka ya zo a hadisin Imam Bukhari kowane annabi annabi ya- ya ce mana in ya zo kansa yana ana bude kofar da yake sai ya ce marhaban bin nabi salih wal akhi salih maraba da da, da zuwan annabi salihi dan uwana salihi yace amma biyun can annabi ibrahim da annabi adamu yace da nazo sai suka ce marhaban bil ibn salih wan nabi salih maraba da dan musa dana salihi annabi salihi ya je aka yi abin da aka yi annabi ya je jibrilu yana tafiya da shi da kan wannan baraka din aka wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har aka je sidratul muntaha wani bishiya ne wanda sai an wuce sama ta bakwai ake zuwansa mai waɗansu ganyayyaki wanda kowane ganye ɗaya na kaman kaman kunnen giwa adadin ganyayyakin adadin al'ummar duniya kowa da sunansa a rubuce da kwanan ka ya kusan karewa saura kwana arba'in ganyen ka sai yin ja bal hudda wojuki engol woje engol woje har bal hudda yoruki har ya fara bushewa har ya bushe kararau yana karyewa ka mutu ka fadi ko ba wanda ya mare ka ba ciwo sai ka fadi ka mutu shi yasa saura kwana arba'in gawa ne yake tafiya bai sani ba saboda gwal aini ya canja kala ya dawo yelo su saboda haka take je wuce wannan a wurin ne ya ga wata kujera jibril ya hau ya zauna yace jibril kai fa kai aka ce ka kira ni kuma ka zo ka zauna ban ga wata kujera ta biyu da zan zauna ba ba na fahimce ne ba na muka zo ba yace eh to ai wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum aya ce mu mala'ikun Allah kowa yana da wuri ma- sananne wanda baya wuce wurin kaga nan gurin ina wucewa da yaje da bakin allura Allah sai shafe ni a cikin mala- mala'iku kaf sai a shafe ni kawai kamar yadda ake kashe fitila haka za a shafe ni yace to sai yaya yace a to wanda ya aiko ni nan ya san nake tsayawa ya san inda zai da kai sai ka turo wani abu kamar tawul ana kiran sarafa aka sa shi aka ce annabi ya hau yana taka kafansa da ya hau tafiyar da yake yi kamar yadda na faɗa kwanan baya an wuce sammai kam ba sama ake ba ba kasa ba kasa ba ba gabar ba ba yamma ba ba kudu ba ba arewa ba Allah kadai ya san ina ake yi kawai annabi dai ya yana tafiya ne kawai to in sama kake eh, ake yi an wuce su duka duka bakwai daga bakwai yace akwai inda na je wani kogi na iso na juya na kalli jibrilu yace jibrilu ya ya ji ni sama sama ya amsa yace ka ga nan inda na zo yace duk halittar Allah ba wanda ya isa taba iso nan yace ko kai kana isowa narkewa zaka yi manzo Allah ya wuce ya tafi ya tafi ya tafi har ya zo al'arshi hamalatul arshi ba su taɓa ganin halittar Allah ta zo wannan wurin ba suka ce to yau za mu ga wannan kuma eh, me zai gaya wa Allah me zai gaya wa Allah shi Allah ba kama jauro ko digaci ba ne ko sarkin yanka ran kai daɗe ha ba haka ake gaya mar ba eh ba haka ake gaya mun malami akhirin kallon ko in alƙali ka je court ko haka ake musu a sunkuya alƙalai soja janar ko ta suka tara haka haka ake musu ko yarbawa fa ko haka surakane fa a zauna dindar a kafa gaisuwar surakai da malamai ko gaisuwoyi dai kowa da irin nasu annabi yana zuwa sai ce attahiyatu lillahi dukkan nau'o'i na gaishe gaishe nan kaka na tattara na miƙa maka ya Allahu dukkan su kowane iri attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai aka ji zaki ya amsa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah zaki Allah sai amsa maka to a taƙaice wannan abubuwan suna da yawa annabi bai gaya mana me aka yi ba da ya dawo kawai annabi musa shi ya tsegunta ce ya muhammadu ya aka yi tsakanin ka da allah ya ce ya zan gaya mana aka yi kuma kawai da iya abin da zan gaya ma an bani sallah hamsin ya ce ai da abin da ne ka bara siya ba bara siya ba kuma irje wasal rabbaka takhfif ko ma ka tambayi ubangijinka ya rangwanta annabi yana komawa tsakaninsa da Allah da annabi Musa in ya dawo ce koma a rage biyar wata riwaya goma ake ragewa har sallah ta rage biyar yace ka koma mutane ka na jarrabi banu Isra'ila ba su yawo bai mutanen ka a rage maka annabi ta kai raji'atu rabbi astaftahitu min na koma ina ta roƙon Allah har na ji kunya annabi ya ji annabi Musa ilimi ya san yana koma Allah zai ce je kana dauke musu kawai tunda biyar biyar yake ragewa yana je saura biyar zai ce je kana dauke su kawai annabi ya haƙura kawai Allah ya ce wa annabi Muhammad na na riga na rubuta wa kaina rahama akan fushi kataba ana ala nafsihi rahama ko da haka tun da haka ne man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya daya Allah mai kyau daya to za a bashi kamar ta goma suna da biyar ko kowace kamar ta goma nawa hamsin shi kenan ku je za a ba ku ladan hamsin din duka da aka wajen tare ku yi biyar din shi ne ma'anar man ja'a lil hasanati wa lahu ashru amsalha ka duba tafsirai za su kawo wannan a takaice ka dawo mana da sallah annabi yace yadda suka yi da Allah fa auha ila abdihi ma auha ne Allah yayi wa bawansa annabi Muhammadu wahayi kawai shikenan me wahayi Allahu alam na taba ganin dai mai babban tafsirin nan a tafsirul kabir shi ya ce wahayin da Allah annabi ya karɓo wurin Allah guda uku ne akwai ɗaya Allah ya ce ya gaya kowa da kowa shi ne wanda muka samu din nan muke ci a hadisansa yake ta faɗa mana akwai wanda ya ce dubi wanda ya gaya cancanci zai iya ɗauka sai ya ba su a cikin ya ba wa wasu irin su zai fatu da zaman irin sai na abu huraira da nake yawan misali da na shi yake hafistu bi a'aini an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na haddace jakukkunan ilimi guda biyu a wurin annabi Muhammad yace amma a duba hadisin bukhari ne fa bukhari ya da shi yace amma ɗaya jakan faqad basastuhu lakum na shimfida muku shi duniya kowa yana gani an abi hurairah ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an abi hurairah ta anna rasulullahi qala an abu hurairah ta haka an abi hurairah haka yace wa mal akhar amma ɗayan jakan lau ba sastuhu lakum da zan shimfiɗa shi faɗe shi mutane su ji shi yace la qata'tum hulqumi hadha da kun raba ni da wuyata kun yanke wuyana ashe shi kadai sai annabi Muhammad to irin su irin su annabi ya zaba ya bawa ya bawa iliman sai aka ce amma a tafsirul kabir yace na karshen shine banda annabi Muhammad sai Allah kadai ya san shi kaga dole ai a samu abin da sai annabi kawai ya sani to shine wahayi na uku kenan ya dawo mana nan duniya da sallah aka ce hukuncin da duk wanda baligi ne bai yi da hukuncin sa kisa kuma ya zama kafiri in yake za a kashe shi in bai tuba ba ko kabarin kabar makarantar mu bai ba a kashe ba musulman mu dawo kan karatu alabi wa isra maraba da lale da manzo Allah lokacin da aka yi Isra'il shi wan alabihi iz nazala na ina ne kan wai sarawa nazala haka nan lale maraba da saukowansa daga sama bayan dawowa daga Isra'il shi ba shi yake muna maraba lale da dawowar nasa albishirin mu manzo Allah duk labarin da na bayar nan yaje inda yaje inda yaje tun labarin annabawan nan ai nan ma wanda kuke nan kafin gaba gaisa da ku ai ban san iya time da za a ci ba amma ya gama wannan abu ya je har inda ba wanda ya taba zuwa a halitta ya dawo wurin da kumatunsa yake kwance a wisadansa filonsa ko sanyi bai yi ba da sauran zafin kuma tun manzon Allah duk tafiyar da yadda ya dawo ko ko sanyi wurin bai yi ba kamar iftawa haka yake dawo shi yasa ma wasu suka yi ta ridda musulmai su- a cikin sahabbai wasu sun yi ridda sun gagara i- imanin su bai iya dauka ba saboda Abu Jahl ya shiga musu da iskali annabi ya dawo sai ya dawo sai ya haɗu da Abu Jahl kafin ya haɗu da kowa Abu Jahl ya ce ya kowa ba akwai labari ne ya ce akwai ke to me labarin ya ce ai ah, na je wurin Allah ne har ina yace na sanda na wuce sammai duniya da sammai dukkan su bakwai na je har al'arshin sa garin mulkin sa can ya gana ni Ah, Muhammadu yace "Mm, Muhammadu wannan kan ko Abubakar na gaba da yarda ba yaushe kaje yace a cikin lokacin kankan da daddare jiya Na- yace kuma na sanda na fara zuwa Kudus na yi kaza na yi kaza na yi kaza shi kenan wannan kan ko abubakar na kamar yadda da wannan labarin ba shi ya tafi ya je samu yana gudu bakin sa na rawa Allah ya bada labarin irin su dama wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih akwai mutanen jamil ko kar kuma ba ka san matsalan kawo suna wani lokaci sai kai kwa bai kai wasa sai ka kawo suna wani akwai mai sunan ba ya dauka da shi kake shi yasa ba ya so misali da sunan mata wani a kama misali da matarsa ka shiga uku sai dauka ka zo garin su ga kibar fuska akwai wani da zamani annabi sunansa jamilu in labari sabo ya faru duk garin makka sai an ji in dai ya shiga kunnensa yawo dandali dandali zai ji ya yada sunansa jamilu eh bibi ga abu abu jari da ya ji kawai sai maza maza bakinsa na rawa yi ina zai ga abubakar ɗin. ya je ya kawai sai gashi ya ce ya abubakar ka san me ka san me mutumin ka ya faɗa ba ya ce mene ya ce wai ya ce wai ya je kudus wai a dare a dare ɗaya, a dare nan jiya jiya nan wai ya je har kudus yana ce kudus din yana so ya kare samar ya ce ko sama ya ce min ya je na yarda sai dai ya faɗa ya faɗa ai yace to na yarda ko ina yace min yaje ba dai Muhammadu bane yace shi yace wallahi na yarda ala ra'si wal ayn sam'an wa da'atan hubban wa karamatan ina yarda a takaice suka zo wai suka haɗu suka tare suka taru a nan gaban annabi suka ce to Muhammadu kace ka je sama yace kwarai sai wani yace musu daga kafa ka ɗaya gari sai ya daga sai ya ce daga ɗayan sai ya sauke wannan sai ya daga sai ce a dukan su nake suka daga ce da zai wai ce to ya kai kaje sama yace yanda na yi na zo sama na je sama kake so ka ka sani yace yace wannan amsa ba za ka fita baki na ba je ka tambayi Umaru zai ba ta amsa ai ko ban faɗa ba kowa ya san amsa in dai Umaru ne radiyallahu anhu ka Faruku ba mai yaba da kayan ƙarya da gaskiya yana zuwa ya sallama sai na wani fito yace annabi ne ya turo nurinka ya ya aka yi? wai na tambaye shi ne eh, muna Musa wai ya je maka eh, sama na ce kaza na ce kaza yace "Ah, wannan ka an san mai sauki ne ai bari in zo eh kamar yadda ya da wancan din da muka karanta a tasiri ko kuna tunawa eh wala wa'in can yuminuna bil jibti wa tabuti din can alam ta ilil ladina utul kitaba ka tuna fara ilimin to ba suka yi je suka yi wa gunki su da sauran su wa'annan labarin da na bayan har ma suka yi abin da aka yi to sai dai hankali ya dauke wuyan wancan haka ya fito kawai da takobi a baya baya kawai ya ce ba kana so ka ga yadda ya je eh, ka- fal kawai sai kansa a ƙasa kawai to saboda haka dai a takaice annabi ya je isra'i ya dawo wanala ko da yake ana akwai karatu wai su suna cewa wai wai a mafarki ya je har a tafsirai na ga wasu suna rubuta ka san raunin ko ta ina yana nan. wai ba wai a jikinsa bane ya je to da me yadinsa ne bari ka ji amsa da zaka buge mutum in ka ce ba da jikinsa bane su kafirai maka ma sun faɗi haka mai to ya zai yi ya yi haka ka ce mana kaje ai in ba mu je sama ba ai mun je kunus kam sifanta mana ya garin yake ka ce ka shiga har masallacin gaya mana ya yake annabi sai ya zauna ya jingina a jikin wani gini ya ce ku taro in gaya mu Allah da ya tashi da yake a cikin mujizan manzon Allah za a yi satellite sai aka fara daga zamanin manzon Allah aka buɗe mar aka kunna mar channel kawai sai aka ajiye mar dukkan garin Kudus din a gaban sa alaihi salatu wassalam sai rika cewa in ka shigo ta kudu ne ko ba kaza ne ga ta nan za ga ga karanta ga yadda yanayin da yake ga yadda yanayin da yake in ka shiga akwai hanya ta yi kaza hanya ta yi kaza in ka bi za ka je kaza ga wuri kaza za ka ga yadda yake in ko ba ta arewa ka shigo kaza ne kaza ne ya ba da duk gaba ɗaya garin Kudus san da yayi yayi pieces pieces pieces aka zo masallaci yace ga yadda yake ga yadda yake ga kaza ga kaza ga kaza ya gama ba su labari sai suka rika kallon juna wanda suka san gari duk kusancin da ya kan haka ne kam amma fa ya aka yi je a cikin addini ɗaya ka ka akwai magana a wannan lamarin sai ya ce to ai in kuna so ku gane da gaske na je a tafiya da na haɗu da waɗansu jama'anku da suka je fatauci sana'ar kasuwa har in sun dawo ku tambaye su har ma raƙumin su ya bata na taya su nema ni na gano musu shi akan hanya in sun dawo ku tambaye su an yi haka ko ba a yi ba wanda yake a mafarki ne mafarki ne za a mafarki mutum beluwel ma ya hai har hoɓe har raƙumi ya bata haka taya su nema daga nan ai aka fadar da su ya taya su nema yace kuma za su dawo ran kaza ka ji mujiza ran kaza za su dawo nan garin na makka kuma za su shigo garin makka daidai lokacin da rana ke budowa kuma za su shigo cikin makka wani mutum ne da raƙuminsa mai ido ɗaya shi zai fara shigo makka a cikin taɓatar suka ce a Allah ka yi ƙwayar hana za ta zo ranar za ta zo da haku kuhe ka yi annabi yayi magana kana ji annabi da yake yi da yin Allah da annabi da Allah ya ga yana so kawai shi yake yi hakan aka yi suka zo suka taru ranar da annabi ya faɗa wai za a ƙure shi ta ƙure shi ta annabi tun kafin keto alfijir aka taru ana jira rana ta ina aka fara ganin hasken rana ya fara dannowa za mu gani za mu ƙure shi za mu gani ana ta irin wannan surutai can sai aka ga aka hange tawaga to ana ta an gara kuni ana jira a ka mai ido ɗaya ne koya an suna isowa karshe aka ga raƙumi mai ido ɗaya ne ga sunan su ɗin ne waka tambaye su wai Muhammadu ya haɗu da ku wai kaza kaza mu haɗu da shi sosai har shi ya gane mana raƙumi ba kaza kaza kaza kawai sai wani a cikin da ka ka ka sirri Muhammadu ya kai ilimi Ayoni Allah bai tsaya a mutanen makka kadai ba na ku- nesa da na kusa duk ya tsirce su har kuma kun ga kun gan shi a shi kamar ranar da ya tsaga wata suka ce ba su yarda ba sai sun tambayi mutanen sauran kasashe wai su ma sun ga haka ko su na makka kawai yayi wa rufa ido da aka je aka bincika suka fa- aka ce an gani suka ce kai Muhammadu Sirin ka yayi nisa yanzu kam eh bokancin ka yayi nisa ko ina yana zuwa yanzu mai ko su imani ba Allah sauke Amin.
wa naz- wa in sara maraba lalai da zuwansa wato Isra'i wa nazala da saukowansa daga sama wa nala zikran munzala da kuma samunsa zikran alqur'ani munzala abin saukarwa din nan munzala in munzila aka sa ni ma na gyara nawa munzila suka sa ba haka bane munzala ne ku gyara abin saukarwa shi alqur'ani walaysa bil mubaddali alqur'ani ba zai taba canjawa ba ba zai canju ba wallahi tallahi kana garaje kana ɗiga ɗigon da babu shi a ƙur'ani yanzu mayun ƙur'ani za su rakarkaɗa lakaɗa maka duka irin nasu cire cire babu wannan a hauka akwai mayun alƙur'ani gangaren ko ko gwani kana rubuta kana sa abin da ba shi ba zai cire cire cire wannan babu shi kana rage wani abu zai ce ma nan babu kaza so madiyar a cida sai a wadin ka dole shine walaita bil mubaddali ko kuma a zo wurin alu baki sai ka sa ja ta cewa ina in dai qur'ani ne kan ba wannan bane baki ne ba ja bane ko kuma a ce ma ja ne ba baki bane kuma dole ka hakan ne وليس بالمبدل فزي تبا تنجاوا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حكيم حميد هذا القرآن يجي أعلم به حين تلا سبع المثاني مزجلة ونوره تأصل من مجده المؤثل أهلا مرحبا ليه bihi da annabi Muhammadu hina tala a lokacin da yake tilawa yake karanta alkur'ani yake karanta me sab'al masani yake karanta suratu fatiha da kitabi shi ita ce sab'al sab'al masani wala qadati naka wala qadati naka sab'an min al masani wal qur'an al azim mara balale da zuwansa lokacin da yake karanta sab'al masani wato mujjalan bisa wawaitawa hausar ta yi an gane ta musjalar bisa wawan tawa ma an dito biyu godun sai go mi an dito misala ke dai wa tawallu fulful daga wa tulli ko da tulli na ki Allah suri jodo ku idan jima'i mi ma hudan noga ay ka gogo da tofiji e fulful de no majum ma hanjum waɗi mi fuɗɗata ma ɗiɗi kam fulfulde ɗen jangirmi ay amma mi anndi kawata ko mi waddanima gokka sey mbiya ay ɗo en waɗi ɗo sey mi heɓi ƴami kam ɓuretema talatin ba ko mi ten ko bo ɗum jama ɗum janga a yi karatu a taaki mba gane mi aka karatama sey a hankali to bisa wawaitawa ma'ana annabi muhammadu duk duniya ba da ya kai shi karanta qur'ani yadda Allah ya saukar da alqur'ani shi za ban lalle akwai gwanaye irin su ibnu kalafif ko irin su ibnu ummi abdin irin su da sauransu gonayen qur'ani ibnu kalaf shi yake cewa annabi ai su ba a tikewa qur'ani ba su daga ba qur'ani dai kaza aka saukar wa manzon Allah ne wani ya kafe ba su daga mara babban ba a haka ai annabi yana jan sallah ko na taba karanta mu hadisi sai ya shiru duk sai suka shiru ya daɗe kawai sai kiga da aka sallame sallah ya ce ya ubayyu bin kalaf ya kai na tsaya kuma ba ku daga min qur'ani ba yace wallahi ya rasulullahi ba a tsaya qur'ani ba mu daga ba mun wuce wani ya ce amma na lokacin da kake karatu dukkanmu gaba ɗaya an shafe ayar gaban ne a cikin diwanin kwakwalwarmu gaba ɗaya mun lalwa babu ita saboda mujizar manzon Allah in ya tsaya kowa sai ya kasa shi ma shi kadai ne wanda baya gajiyawa ko dai mutum kawai sai ya ci gaba da karansa yadda yake kuma saboda ya gwada musu sun ta kusa su ne in ana magana da shi musjalan ya karanta shi bisa tartili da fasili daya bayan daya daki daki daki Aisha radiyallahu anha matarsa mai ɗakinsa ta ce in annabi yana karatun Qur'ani zaka iya kana rubutawa a gefensa bai wuce ka ba na waye ba ka shekar ta ba a sallah fa belle tara in ba sallah ke baka ya kake rabani eh Allah ba lalale da janga hannu ya hore Allah ko mi aka ba ko bo har wazifa na na dogga sai bi a tare ke kitalla goɗɗo anda ko wiita ba haka haka kay ala yewdaran kayne wallahi ko babu ma fi haka haka kara san me ake faɗi da haka shi ne wawaitawa da hausa ya kuwa wa nuruhu maraba da hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ba da hatinsa ta arsala wanda ya arsal ya samu asali min majidihi wato karkashin girman annabi Muhammadu saboda girman sa ne hasken sa ya samu asali daga daga hasken Allah kamar yadda Allah ya bamu labari a Qur'ani wajjaku min Allah eh nurun wa kitabun mubin annabi shine hasken Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'attali wato hasken sa abin abin tabbatarwa alam bin irabin wujud
sauran wannan minti nawa ne to time din tashi ma yayi ba akwai bari mu kai wannan baitin kawai sai mu ya zo
أهلا مرحبا عليك بمحراب الوجود annabi Muhammad shi ne kirjin halittar Allah ga baki daya ɗan adam kai ina ne ina ne shi zuciya inna fil jasadi eh mudukatan idza saluhat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu nan gurin shine dan adam in yayi kyau dukkan ka kai kyau in ya baci dukkan ka ka baci to annabi shine zuciya na dukkan halittar Allah in ba annabi a cikin halitta to babu ita kawai ta fikiti a tawayi annabi do da fima ne to a ɗanɗan ji a tamfi kawai shine mihrab mihrabu anan sadrul sadrul wujudi kirjin ko zuciyar halittar Allah gaba ɗaya shine manzon Allah in ka ga dama fassara shi yadda ya zo din mara bara ne da zuwan masallacin halittar Allah gaba ɗaya annabi shine hanyar julirga ta je ko jifu kana sai da makoni ke da hore ma da makoni to a belbelci shine fanta na halittar gaba ɗaya gangan jiki alƙiblarsa shine ne kaba kaba shine alƙibla na gangan jiki ruhi alƙiblarsa shine manzon Allah ahalar bihi ahalar bihi marabara ne da zuwan da ainihin shuhud wanda shine ainihin shuhudi samun shuhudi da ubangiji ko yaushe kana tare da shi to annabi shi shine ainihin shuhudi da Allah in kana so kullum ga kaga Allah ba kama manzon Allah sai ka ranka ko ina kake kana tare da Allah to ala bizalik bizalik alwadud mara bala da zuwan wannan wato abun so annabi Muhammad wa nazirin munazzali ko wa nazirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya sauka cikin halitta gaba ɗaya munazzali abin saukarwa ya sauko cikin mu muka samu albarka ga baki da mu walitu kuma munazzal abin saukarwa ne daga Allah a cikin mu da haka insha Allah maulidin mu na gaba za mu daura za mu tashi daga alal bihi min fadli saboda lokacin mu yayi kuma kamar mu za mu wuce maulidin shan mu shan wuri kuwa Yusufa ko da kai sawa a dai a dawo bai kamata a ce yana maulidi a matsayin sannan ba mu samu halarta ba gaskiya saboda ka za mu je mu samu albarkatu tuwa da can gobe babu maulidi a cikin gari kuma kamar yadda na fara ɗazu da ni da Adamu Ahmad anguwar take muna gayyatar yan uwa maulidinmu gobe maulidin gidanmu a gombe saboda haka in akwai yan mashina kamar yadda muka je maulidin shi ibrahim da mashina za mu iya zuwa da mashina is not necessary in akwai masu mota farema they are welcome amma in akwai yan mashina ma duk muna tare shi ne kawai sanarwa ranar talata in Allah ya kai mu da rai da lafiya shi ne za mu ɗaura na maulidinmu na gobe din in Allah ya kai mu a can ko da na da akwai maulidi na riga na yanke hukunci ba zan karanta harafin da yake gaban mun nan ba sai a can insha Allah saboda harafin yana buƙatan lokaci harafin jama'a ta wujudan haibatan wa jalala ne na tafi tafiye shehu ibrahim a cikin duniya to biyan koka biyan koka ko haka za ka ji su da kin kasashe da shehu ya ziyarta haka to ina son a wurin muna da lokaci sosai insha Allah kuma maulidin na burge ni sosai 2003 na fara halartar maulidin zuwa yanzu maulidi na in na je wannan na wannan tarar da kenan har da 2003 za ka kirga 13 nawa Goma.
goma cif 14 15 goma sha biyu shekara goma sha biyu na attending maulidin amma in kaga yadda eh Ibota ya yi ta inda yin gonga in wannan maulidi ya ɗin gonga ya ɗin gonga ya dabbo ya ɗin ummo ya ɗin jeka ɗin ya ɗin ummina ɗin eh mana wadan moga irin wani wahala da biyo shi aje ba ta rin imani ka da soyayya ka akwai akwai kura wan sallari irin wani wahala da biyo a gonga kai dika an tafi da da ga ga dole ba kura ni ma amma kana wurin da ake magana annabi ai a dubbo a ummi a mene kai kai damuwa eh ai na faɗa ko a wani maulidi in dai za a yi taɗin ƴar budurwarka ka birkice ka gagara yin komai ba ka yarda idon ka ya kauce kana kallon mutumin da bakinsa da hancinsa da kunninsa da fiskar ba gaba ɗaya ba ka yarda ka kauce tsaya da manzon Allah kuma Laila, lailan ka in ana taɗin da ba za ka iya yin bacci ba amma manzon Allah za ka iya yi gudana nake mana mu caje batirin soyayyen ya yi weak batur low maganar gaskiya ne wallahi na je kebbi state bara ka san kebbi ko a dai najeriya kan in ka je kebbi ka kure ta tafiya mai nisa haka yake sai dai lagos su ne suke daidai na gabatar da maulidi a zuru wallahi tallahi wani wani dan yaro ban taba in ga dan adam ya ban tsoro irin ya wannan yaro ba tsoro da kasai yaro nan yana zaune ya jal hufiyar ni in ji irin jal dokoro kan kujera aka aje shi yana kallo na karfe goma da wani abu na kama karatu ina su sai waje ko kuka bin waya lo- kuka jona mini wazin shi daidai lokacin da na gama karatu ne karfe hudu immediately ko hudu ko hudu da dan kaɗan na samu kusan minti talatin dai har free call ɗin ma har ya dan kare aka shiga kuɗi da bankin min ka da ya yi rai suka jona min maulidin shi ɗayo ranar maulidin shi ɗayo ne har wajen karfe hudu da karfe goma da wani abu ina magana a wurin nan wallahi yaron nan ko ita ido in dai ba wai irin ita ido wai alaman bacci ko ni kala zarafin har na ajiye ma telefon wallahi bai zuci ba yaron kuma abun mamaki wallahi ba a marka shi ba haka baban sai gaya ni don sanda ne da kafin ajiye sanda na yi magana ya fita minti biyar a kansa yaro ya ce wallahi ya kowa ya baban sai ya yi kula da shi sosai wanda tun ba a mar kaciya ba yake iya zama karfe goma da ɗan kaɗan har karfe hudu na dare bai bacci ba saboda manzon Allah in ana shau ka gan shi kamar zai fire in ana magana annabi baccin ni ba kamar zai fire aka aka tsina kuma matasa ne wuri ya cika ko ina ba inda za a tsaya suna tsaye ina karatu na rantse da Allah har har we har we ce da dare yanda ka san an kakkafa su ne fol fol haka ba ba ba a zauna ba ma bele gengedi ya kama bele ya ce za a yi bacci dare to kam adi ko mokata mo na mana ya to mi ba ki do ko to da Allah mu ca- mu caje batirin imanin mu ya ake yi ne a caje ya ake yi tsakaninka da Allah dan uwa ka taba zaunawa da daddare kai kadai a dakin ka ka zauna ka yi ta tuna manzo Allah har ka kasa bacci ka taba in baka taba wa me kake ji- jira ko ba za ka iya bane ko sai dai ya nuna an gwarr ko inda ya yi ba haka da aiki sai wannan to zama ake yi yanda budurwa ke hana saurayi bacci haka ake so manzon Allah ya hana kowa bacci haka shi wani ke cewa annabi na da har ni bacci tunaninsa yabonsa bejensa yu'arriquni yana hana ni bacci abitu bilal timmi sahara saharana kai ba tsakani da Allah nake tambaya mu kowa ya ba kansa ansa ya taba tashi tsakiyar dare ba abun da yake sai tuna manzon Allah kawai to wallahi akwai damuwa wallahi akwai damuwa ka koya kawai ko baka iya ba ka koya umma to dan dan ba ta yi da firri take a wani ne umma ya nanga gara jorda sai kai ta tuna Muhammad Muhammad Muhammad kai ta nana ta wa aranka ka san ko wani abu ya zo da shigo ture shi Muhammad kawai ko ya rasulullahi ya rasulullahi kai ta nana ta wa da wani dan yar budurwarka ta zo za ta shiga market market ɗin gefe Na'am.
duk abin da ya zo zai shiga ga'on ma be'on ma shagoyar ma duk abin da ya zo zai shi ture shi jalal ma ko mene ture shi Na'am.
ya'yan kowa ture shi annabi muhammad kawai sallallahu alaihi wasallam kai ta tuna shi kai ta tuna shi an ce ma ga yadda ya zaɓa ga yadda suka zauna ga kaza kaza ka hana idon ka bacci gari ya waye a ga idon ka sun yi ja ba wuri ka shafa kuma eh kai kai riba wallahi amma ba la harki kullum nyalla nyawki a hara a dangata kara Allah ya taimake mu Amin.
Allah ya kara mana son sa a rike mana wurin da muka kwana za mu tashi insha Allah Eh, jibiran talata muna garin liman wanda ya je isarwa wadda bai ji ba na san ma za su ya gayya amma dai mu din jiga yanzu mu ci jibi garin liman a cikin garin goma a can za mu daura insha Allah Allah ya nuna mana أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته